rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau alhamis hudu ga watan zulƙida hijira 1441 daidai da biyar 25 ga watan jun miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulan musa'ibin faidati shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izu na biyu izin iksirin sa'adati fi madihi sayyidu sadati sallallahu alaihi wasallam muna cikin harful aini a barkun bada na hawal marabi'iyar ma'u shehu ya fassara mana baituka shida yau za mu tashi baiti na bakwai diyarun li'alal kalki kulkan kulkan wakilkatan malam muhammadu tuhami zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara a karmakumullahu bismillah
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله
الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله ديار لآل الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يطيء ويمنع لا إله إلا الله الله، الله، يا الله.
لا إله إلا الله الله الله ديار لآل الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يطيء ويمنع لا إله إلا الله الله، الله، يا الله.
لا إله إلا الله الله الله الله وأكرامهم نفسا وسحرا ونسبة وإلما وعذابا وأتقى وأخشع لا إله إلا الله الله، الله، يا الله.
لا إله إلا الله الله الله الله فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والماشي فيه تقلع لا إله إلا الله الله، الله الله، الله لا إله إلا الله الله الله وأظهار عين القلب وأظهر لون آدم هات العين تزدري بعيني ما عند الخميلات ترتع لا إله إلا الله الله، الله، يا الله.
لا إله إلا الله الله الله الله وأزهار لون أدعاج العين تزدري بعيني ما عند الخميلات ترتع لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله وأزهار لون أدعاج العين تزدري بعيني ما عند الخميلات ترتع وأنجال عين الآدب الشر واسع جميل رسول الله والخلق أوسع لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى داعة مولاه بما وعى من اللين والإجلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتلوا بالعلم تعلما وتعليما حتى قصر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi ƙwarewa cikinta ita ce mahabbatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama a muna cikin karatun diwan nan mai albarka wato nuzhatul asma'i wal afkari fi madihil amin wa ma'anil muhtar sallallahu alaihi wa alihi sallama muna cikin wato izu na biyu shine iksiru sa'adat fi madhi sayyidu sadat wato harful aini shine a bar bada na hawal marabiyal ma'u mun ji shehu radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin wato walƙiya tana tuna mar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da ta sa shi kuka bayan yayi kuka sai ya roƙi Allah ya ce to Allah wannan walƙiya da ta tsokano kuka to ruwan idan ya zuba kar ya zuba a ko'ina sai a ƙasar Madina sa'allahu min tilkal muzuni marabi'an tawaddana hal muhtar lil kufri mahiya Allah ina roƙo da ka shayar da wata ƙasa wadda annabi abin zaɓi ya zauna cikinta ruwan da za a zubo bayan wannan walƙiya to gaba ɗayansa ya sauka a cikin ƙasar madina don me domin madina diyarun ne liman ƙadbata arshen li'arshi wa wafa bi hamsin lan turasar madan naqsa madina gida ne na wanda al'arshin Allah ya kwana yana al'arshinsa domin ya taka shi da takalmi al'arshin Allah ya kwana yana al'arshinsa domin kuwa ya taka shi da takalminsa to shi ne shi radiyallahu ya ci gaba da gaya mana ita madinan nan fa kar ku ji na ce ruwan nan da za a yi a zuba shi a ƙasar madina wato a nan ne ake ɗinke ɓarakata a nan ne ake yabe kurakuran bayi na
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan allah mai rahama mai jin ƙai صلى الله على النبي الكريم tsiran allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma ديار madina almunawwara ala sakiniha abdul salatu askar taslimi wato gidaddaji ne لأعلى ga الخلق mafi ɗaukakar halittun ubangiji ga baki ɗaya خلقا wato halittun ubangiji baki ɗaya tun daga alƙalami zuwa allo al'arshi kursi mala'ika ruhani mutum da aljan fari da baƙi namiji da mace babba da yaro baki ɗaya annabi shine a alahun kulkan a alahun kulkan mafi ɗaukakar su a halitta me ake cewa halitta wato a ma- a ɗabi'a ma'anan ɗabi'a asajiyatu wa ɗaƙu wal muru'atu wa dinu hali na ƙwarai ɗabi'a kyakkyawa mutunci riko da addini wannan shine ɗabi'a mai kyau saɓanin mutane in kana ba su kuɗi to kai ne mai ɗabi'a mai kyau saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi daukakar halittun Allah baki daya sajiya da ɗabi'a da muru'a da addini la yudriku sha'ahu ahadun min al-khalq babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah ga baki daya da ya isa ya riski fagen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sajiya ko a ɗabi'a ko a muru'a ko a addini babu wannan mutum لأنه جمع كل فضيلة جميلة وهذا كل خصلة حميدة manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tattaro dukkan falala kyakkyawa ya taro dukkan ɗabi'a a bar godiya sallallahu alaihi wasallama wato ya bi kowa gwabin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tarin hankali mai yawan ilimi da ma'arifa sallallahu alaihi wa alihi sallama mai yawan ibada da ikilasi mai yawan kyauta mai yawan baiwa mai yawan kunya mai yawan mutunci mai sadaukanta da jarumta sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi mai sassauci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mai gaskiya ne mai haƙuri mai yawan godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kankan da kai ne mai taka tsantsan mai tsantsaini sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai yafiya duk girman laifi zai yafi shi yanzu kuma ya ma kyauta ma sallallahu alaihi wasallam mai juriya mai adalci mai baiwa mai cika alkawari mai jibke fushi laifin da za a yi ma kwaya ɗaya kai kisan kai kaji ko laifin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato guda ɗari ya yi murmushi kai in aka yi maka guda ɗaya sai ka yi kisan kai a kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai jinƙe fushi ne sannan mai ɗaukar cutar halitta mai sada zumunci mai kyakkyawar ɗabi'a mai sada zumunci kuma mai kyakkyawar ɗabi'a mai kyakkyawar mu'amala tare da dukkan abin halitta ya ishe ka faɗin sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda aka ce mata ma hulku rasulillah wai uwar muminai gaya mana menene ɗabi'un ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama buɗar bakinta sai ta ce kana hulkuhul qur'anu ɗabi'un ma'aiki kuke tambaya ai ɗabi'unsa shine alƙur'ani wannan ladabi ne sai da aisha allah ya ƙara mata yadda ta yi amma ba da haka ba sai ta ce kana hulukuhu hulukun rahman ɗabi'unsa sun kasance ɗabi'un ubangiji ko ta ce kana sallallahu alaihi sallama huwal qur'anu yamshi ala wajhil ardi amma saboda ladabi sai ta ce kana kulquhul qur'anu Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe shi bai yabi komai nashi ba sai yabi dabi'unsa ya yabi abubuwa da yawa na kyawun halittarsa amma da ya zo ɗabi'arsa sai ya kamba mai yaban ya ce wa innaka la ala khuluqin azim cewa kai wallahi kana bisa ɗabi'a wadda take mai girma imamul junaidu sayyidu da'ifa ya ce summiya khulquhu aziman li'annahu lam takun lahu himmatun siwa Allah an ambaci ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da cewa ɗabi'a ce mai girma domin annabi bai da himmar da ta wuce Allah ba kamar yanzu ba za ka ga himmar malamai himmar mukaddamai himmar shehunai himmar duk ta zama irin himmar yan kasuwa da kuma irin himmar sauran masu fatauci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam himmar sa baki daya bata wuce Allah ba sallallahu alaihi shi yasa aka ambaci ɗabi'arsa mai girma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buistu liutammima makarimal akhlaqi an aiko ni ne domin in cika manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai sannan ya faɗa ya ce abdalu ma udiyal mar'u alkhuluqul hasani mafificin abin da Allah zai bawa baiwa da shi mafificinsa shine ɗabi'a mai kyau amma ga ga yanzu mu kuɗi muke so kaji ko ko ilimi ko matsayi ko makami kuma da wannan kuɗin da wannan ilimin da wannan matsayin da wannan almajiran da wannan jama'ar da shi za ka rika cutar halittar Allah to shine manzo Allah ce a a babu abin da za a baka mafi falala da ya kai ɗabi'a mai kyau ka kwana lafiya ba zu- ba kowa a zuciyarka ka tashi lafiya babu kowa a zuciyarka sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan wato idan ka ji an ce khalqu al-khalqu ana nufi halitta idan ka ji an ce al-khulqu ana nufi ɗabi'a za ka yi ce al-khulqu za ka yi ce al-khulqu duka ɗabi'a ne in ka ji an ce al-khaliqu ana nufi mahalicci in ka ji an ce al-khalaqu al-khalaqu wato rabo ko hazzi na lahira alkhalaku rabo na lahira samun rabo na lahira alkur'ani ya faɗi wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq min khalaq bai da rabo na lahira alkhalaku rabo ko nasibi ko hazzi wanda ke na alkhairi wanda ake samu a lahira a alkhalaku kuma in ka ce alkhalaku to tsohuwar riga ko fata alkhalaku tsohuwar riga ko fata wadda ta rididdige ta yayyake shi ne za ka ji su ba suna cewa laisa tasawufu lubsu sufi wal khalaqi bal tasawufu husnu samti wal khuluqi laisa tasawufu ba sufanci bai lubsu sufi sa rigar fatar dabba wal khalaqi ko kuma ya gaggiya da diddigaggiya wanda wuyanta ya mutu ta kekkece saboda a ce masu yi karkasa riga ya gaggiya suka ce ba sufanci bane bali tasawufu bari dai sufanci husnul samti kyakkyawan kawaici wal khuluqi da kuma kyakkyawar ɗabi'a to in ka ji an ce khalaqun ma'anan shi bali rididdigaggi shine khalaqu rididdigaggi suna cewa wa kar khaluqa sawbu khaluqatan ai baliya hakika tufar ta yage ta rididdige ta kekkeci khalaqal ifka kuma in ka zance khalaqal ifka ya kadi ƙarya annamimatu gulma al ifku kage al buhtani ƙarya namimatu mutum yi abu na aibi amma bai so a ji kai kuma ka sani ka faɗa shi ake kira gulma gulma a abin da ka faɗa gaskiya ne amma wanda kake faɗin magana a kansa bai so ya ji wannan magana bai so mutane su ji wannan magana to kai kuma ka faɗa to kayi gulma ifku kuma shine kage wato abin ya faru amma sai ka faɗe shi ba yadda ya faru ba sai ka ƙara gishiri saboda masu sauraro su yadda shi ake kira ifku buta ne kuma abin da kwata-kwata Allah bai halicce shi ba ka yi shi ka ci ƙarya ke shi ne buta ne shi ne za ka jiwa a cikin yana faɗi in bar kaza in bar ka je jenar ya'u har ka zibu in daina menene ya shago in bar kuma aikan buta ne to buta ne ke saboda haka Allah ya raba mu da butani ya raba mu da ifku ya raba mu da namima amin to za ka ji ana cewa wakta laƙahu wakta laƙahu ya ƙirƙiri ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya an iftarahu ubangiji na faɗi wata halukuna ifka kuna ƙirƙirar ƙarya alkhaliqatu ɗabi'a alkhala'iku ɗabi'u ko kuma ka ce alkhaliqatu halitta alkhala'iku halittu ma'anan zai zama ɗaya ne alkhaliqatu ɗabi'a alkhaliqatu ɗabi'u alkhaliqatu halitta al- alkhala'iqu halittu suna cewa rajulun khaliqun rajulun khaliqun ai tammul khalqi mutumin mai cikar halitta ne. mutumin mai cikar halitta ne mukhtalaqun mu'tadilun mai madaidaiciyar halitta mai matsakaiciyar halitta to wal kirkatu kuma da kisra ajigo li'a'adal khalqi khulqan wa khilqatan al kilqatu ma'anin shi al fitratu asali asali diyarul li'a'adal khalqi khulqan wa khilqatan madina gidaddaji ne ga mafi ɗaukakar halittun Allah baki ɗaya a wurin kyan ɗabi'a da kuma kyawun halitta manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fi kowa kyawun ɗabi'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fi kowa kyawun halitta ɗabi'unsa sun fi ɗabi'un kowa kyawu halittarsa kuma ta fi halittar kowa kyawun gani yaro ديار madina gidaddaji ne لمن ga wanda yake يغني shine mai bayarwa
ويمنع
yodi shine mai bayarwa a cikin halitta da izinin Allah a wayan na uku ويمنع shine mai hanawa da izinin Allah في الخلق a cikin halitta baki da annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bayarwa da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine mai hanawa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala tun daga malakutu zuwa mahmudu annabi da mai rabawa sallallahu alaihi wasallama Eh, duniyar mala'iku da duniyar mutane duk wanda kaga ya samu annabi ne ba shi da izinin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ko annabi yana faɗi inna ma ana qasimun wallahu mudin kadai dai Allah ne mai bayarwa amma ni ne mai rabawa dan me saboda annabi shine khalifan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bayarwa din da hanawa ya zo a Qur'ani wala wannahum radu ma atahumullahu min fadli wa rasuluhu wala wannahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ko kuma wala wannahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da dai cewa su sun yarda da abin da Allah da manzansa suka ba su da dai cewa su sun yarda da abin da Allah da manzansa suka ba su kaga ashe Allah ne mai bayarwa annabi shine mai rabawa a gani ko sannan Allah yana faɗi wa ƙaru hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu suka ce Allah ya ishe mu da sannu Allah zai ba mu daga fadalarsa da shi da manzansa ka ga yudi wayan na uke na'am وأكرمهم sannan wato madinatul munawwara ala sakiniha abdalus salatu askar taslimi diyarun gidaddaji ne li'a'lal khalqi li'akramil khalqi nafsan
نفسا ga wanda shine mafi girman rayukan halitta ga wanda shine mafi girman rayukan halitta dan me saboda manzo Allah shine abul khalaiq shine baban halittu baki da ran uba ya fi ran yaya inda za ka gane ran uba ya fi ran yaya ransa ne ya haifi rayukansu
نعم to annabi sallallahu alaihi wasallama shine uban dukkan rayuka نعم صلى الله عليه وسلم adamu uban jukkuna annabi uban rayuka صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi shi yasa zaka ji sahabbansa idan suka zo yin magana da shi sai su ce masa fidaka abi wa ummi
صلى الله عليه وسلم ubana da uwata fansa gare ka صلى الله عليه وسلم saboda kai ne uba na gaske uba na hakika manzala ya fi uban kowa الله عليه وسلم kuma ya fi uwar kowa idan ka samu annabi ka samu uwa da uba in ka rasa annabi ka rasa uwa da uba صلى الله عليه shi yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ka ya zuwa aikata wani abu sai zuciyarka ko ranka dan ana kiran nafsu zati ana kiran nafsu zuciya ana kiran nafsu rai in ka ji ubangiji ya danganta wa kansa nafsu to zatin sa ke نعم wa yuhazzirukumullahu nafsahu نعم نعم ubangiji yana tsoratar da ku zatin sa نعم
sannan za ka ji Allah yana faɗi kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa ka ji ko maulan mu shaɗa usman bauchi ce ko ka sha giya idan ka karanta kullu nafsin za'iqatul maut sannan ka zo ka ci karo da wayu hazirkumullahu nafsahu ba za ka sa wannan nafsin na Allah a cikin kullu nafsin za'iqatul maut ba kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa amma nafsin Allah ma za ta ɗanɗana mutuwa hayyun baƙi la ya mutu abada to ma'ana wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman rayukan halitta shine mafi girman rayukan halitta da annabi zai kira ka ya sa ka wani aiki zuciyarka ko ranka ya baka umarni akan wani abu to ka bar nata ka bi na annabi shine aula ya zo cikin sahihul bukhari daga abi huraira Allah ya kara mar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin illa wa ana aulan nasa bihi fid dunya wal akhirah babu wani mumini sai na kasance mafi cancantan mutane da shi duniya da lahira duk mumini sai ya zabe ni akan ubansa duk mumini sai ya zabe ni akan uwarsa duk mumini sai ya zabe ni akan matarsa duk mumini sai ya zabe ni akan yayansa duk mumini sai ya zabe ni akan dukiyarsa duk mumini sai ya zabe ni akan ransa ka gani ko saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya faɗi wannan sai ya ce ya ce iqra'u in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim da ya ce babu wani mumini sai ya zaɓe ni akan uwarsa da ubansa da matarsa da yayansa da dukiyarsa da ransa sai ce idan kun ga dama ku karanta ayar da Allah yake cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancantan muminai daga rayukansu da za ka kashe ranka dan ran annabi ya rayu baka yi asara ba amma idan ka bari ran annabi ya tafi naka yana nan to kayi asara manzo Allah ya ce fa ayyuma mu'minin babu wani mu'mini ya halaka da zai mutu wa taraka malan ya bar dukiya bali warasatihi ma kanu to za a bar wa magadansa ne wa man taraka dainan wanda kuma ya mutu ya bar bashi to fal ya ci ya zo a zo min magadansa su zo mun fa inni ana maulahu ni ne mai gidansa ni ne zan biya masa kaga ka bar dukiya ƴaƴanka sun gada amma ka bar bashi annabi ya biya kaga shine ubanka ke sallallahu alaihi wa alihi sallama a qira'at abdullahi dan mas'ud annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum mujahid ya ce kullu nabiyyin abu ummatihi kullu nabiyyin abu ummatihi kowane annabi uban al'ummansa ne shi yasa mu muminai alhamdulillah muka zama yan uwan juna duk mumini dan uwan mumini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum muminai suka zama yan uwan juna a cikin wannan addini domin annabi shine ubansu matan annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama sune ummahatul mu'minina wato sune iyayen muminai to su kuma wato ba dama a aure su ba dama a aure su dan ba za ka auri babarka ba ɗa ba zai auri uwarsa ba to matan annabi sallallahu alaihi sallama iyayen muminai ne ba dama wani mumini ya yi karambani ya ce zai je ya aure su kuma aka wajabta mana girmama su saboda wajibi ne mutum ya girmama uwarsa aljannatu ta hata aqdamil ummahati to matan annabi sallallahu alaihi sallama iyayenmu ne to girmama su wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi sallama shine akramul khalqi nafsan mafi girman rayukan halitta domin shine annafsul kulli Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah tabaraka ta'ala yana gaya masa yana gaya mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani babban manzo ya zo muku daga irin jinsin ku laraba kuma daga irin kabilar ku inda Allah ya ga dama sai turo mala'ika shine annabi Muhammad inda ya ga dama sai turo wani aljani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi to amma a cikin garin damansa sai ya turo shi a matsayin mutum inna ma ana basharun mislukum amma yuha ilayya kaga akwai bambanci saboda haka ibnu nashidin ya karanta wannan aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum shi sai karanta ta da fataha laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika babban manzo ya zo daga mafi tsadar rayukan daga mafi tsadar ku ai min ashrafikum daga mafi darajar ku mala'ika jibril yana faɗi jibril mala'ika ba yace qallabtu masharikal ardi wa magaribaha falam ajid rajulan abdal min muhammadin صلى الله عليه وسلم wa lam ara bani abin abdal min bani hashim صلى الله عليه وسلم wai qallabtu masharikal ardi na karaɗe gabashin duniya wa magaribaha da kuma yammacin ta amma falam ajid rajulan ban ban samu wani mutum ba gabashin duniya da yammacin ta na karaɗe ta kaf na ga annabawa da manzanni da manya-manyan bayin Allah amma falam ajid rajulan abdal min muhammadin صلى الله عليه وسلم ban taɓa ganin wani mutum mafi falala da ya kai annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم sannan alam ara bani abin ban ga 'ya'yan wani uba ba abdul min bani hashim waɗanda suka kai 'ya'yan hashim falala da daraja su ne dangin manza Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine khairul khaliq shine biyayyen halitta alal itlaqi dan me manzo Allah shine shugaban mutane صلى الله عليه mutane kuma su ne shugabannin halitta mutane su ne shugabannin halitta larabawa su ne shugabannin mutane ƙuraisha su ne shugabannin larabawa banu hashim su ne shugabannin ƙuraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban banu hashim نعم صلى الله عليه وسلم bai haƙi ya rawaito a cikin dala'ilun nubuwa نعم da tirmizi daga sayyidina abbas نعم dan abdul muttalib Allah ya kara mar yadda babban manzo Allah sallallahu alaihi صلى wasallama الله عليه وسلم ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqal khalqa faj'alani min khairihim summa takhayyara al-qaba'il faj'alani min khairi qabilatin summa takhayyara al-buyut faj'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita ku sani Allah ta'ala ya halicci halitta mala'iku da rawahanai da mutane da aljanu sai isan yani ni ne mafi alkhairin su baki da daga nan sai ya zaɓi ƙabilu sai ya sanya laraba su ne mafifitan ƙabilu sai ya zaɓi gidaje sai ya sanya gidajen ƙuraishawa shi ne mafi alkhairin gidaje sai ya zaɓi ɗakuna sai ya sanya ɗakunan banu hashim su ne mafi alkhairin ɗakuna sai ya zaɓi rayuka a cikin ɗakunan sai ya zaɓi raina نعم صلى الله عليه وسلم fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita صلى الله عليه وسلم to da haka na fi dukkan halitta Allah baki daya wato alkhairin rai na fi dukkan halittar Allah alkhairin gida wa akramihin nafsan shine mafi girman rayukan halitta a wata riwaya daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce maftarakan nasu firqatayn illa ja'alani Allah min khairihima fa ukhrijtu min bayni abawayya wa lam yusibni shay'un min ahli jahiliya نعم وخرجت من نكاه ولم أخرج من صفاء من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا صلى الله عليه وسلم mutane ba su taɓa rabuwa gida biyu ba sai na zama ni ne mafi alkhairinsu na fito tsakanin uwa da uba tsakanin iyaye na abdullahi da aminatu ƙazantar jahiliya ko ɗan kaɗan bai taɓa ni ba na fito ta hanyar aure ban fito ta hanyar zina ba tun daga adamu alaihi salatu wassalam har na kawo zuwa ga babata aminatu a har na kawo zuwa ga ubana abdullahi alaihi salam da uwata aminatu alaihi salam fa ana khairukum nafsan ni ne mafi alkhairin rayukanku wa khairukum aban ni ne mafi alkhairin iyayenku raina ya fi ranku ubana ya fi ubanku نعم wa akramihim nafsan shine mafi girman rayukan halitta maulan mu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ya ciro wannan kalma wa akramihim nafsan daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ana khairuhum nafsan ni ne mafi alkhairin halitta wato mafi alkhairin rayukansu da ya ce gaba me ya ce wasu hiran bayan na fi su girman rai da tsadar rai da alkhairin rai da darajar rai na fi su darajar surkunta صلى الله عليه وسلم babu mutumin da zaka haɗa surkuntaka da shi ka san ka haɗa surkunta da babba kamar ka auri sharifiya ko kuma ka aura min diyarka idan na shiga gidanka ka yi daraja in ka shigo gidana ma ka yi daraja to wannan wasiran din shehu ya ciro shi daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum baita fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita na fi dukkan halittar Allah darajar rai na fi su darajar gida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gidansa shine mafificin gidaje baki da idan ka auri diyarsa to ka zama mafifici idan ka aura masa diyarka ka zama mafifici ka kalli sahabbai guda hudu sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda ya aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha sai zama Siddiq sayyidina Umaru Allah ya kara mar yadda ya aura masa sai da Hafsa sai zama Faruku kaga su sun aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi kuma annabi ne ya aura musu sai na Usman ya dauki sai da ummu kulsum ruqayya ya bashi tara su ya bashi ah, ah, ummu kulsum sai aka sa masa zunnurai sai ya zama zunnurai sai na Ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu aka aura masa sayyidatu nisa'il alamin sai da Fatimatu Zahra alaiha salam sai ya zama asadullahi gali ya zama babu madinatu ilmin rasul kuma da ta haihu sai ya zama abu siddai baban yan biyu yan biyun nan su ne sayyida shababi ahal janna shugabannin samarin yan aljanna to kaga wannan ya gwada maka wa akramihim nafsan wa sihiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halitta a wurin surkunta babu wanda za ka haɗa surkunta da shi ka san ka haɗa surkunta da babba kamar ka auri wato jinin annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam shine za ka shi yana cewa wai famaliya illa ahmadu wa sihabuhu wa zalika kanzun la yazalu wa yankari abubakar al-alil imamu wa sayyidi abu hafsin al-faruq al-dini kanna hab wa usmanu zunnuraini wallaisu sayyidi abu hasan man hubbuhu dahara yubtarab
فما لي إلا أحمد وصحابه وذلك كنز لا يزال وينقرض أبو بكر العالي الإمام وسيدي أبو حفص الفاروق للدين قد ظهر وعثمان ذو النورين والليث سيدي أبو حسن من حبه الدار يفترض
na'am
ونسبة to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato akramul khalqi nafsan akramul khalqi sihiran akramul khalqi nisbatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi dukkan halittar Allah tsadar rai ya bi dukkan halittar Allah tsadar kiya surkunta ya bi dukkan halittar Allah tsadar dangane yana cewa fa ana khairukum nafsan wa khairukum aba ni ne mafi alkhairin rayukan ku mafi alkhairin iyayenku wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin rayuka shine mafi alkhairin rayuwa ga baki daya kuma manzo Allah shine mafi wato darajar iyaye rayuwar manzo Allah ta fi rayuwar kowa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi iyayen kowa yana cewa laysa fi aba'i min ladun adama sifahun bal kullu halika laysa fi aba'i sifahun babu zina a cikin iyayena milladun adamu tun daga adamu alaihi salatu wassalam bal kullu hani kawo baki ɗaya aure suka yi aka haife ni a wata riwaya yana cewa lam azal unqalu min aslabi tahirina ila arhami tahirati ban gushe ba ana cirata daga tsatsan mazaje tsarkaka ana saka ni a cikin mahaifar mata tsarkaka wannan kuwa wato akwai ayar da take karfafa wannan zance shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innamal mushrikuna najasun Na'am.
kadai dai ku sani cewa maguzawa kazanta ne mushrikai kazanta ne to annabi kuma tsarki ne ya Allah tabaraka wa ta'ala da yafi kowa sanin annabi zai dauki tsarki ya saka a cikin kazanta hankali zai kama wannan? hankali ba zai kama wannan annabi littafin Allah ne mai magana mu mutane aka ce mana littafin Allah kurma kar mu dauke shi muna da kazanta balle mu saka a cikin kazanta la yamassuhu illa al-mutahharun ba a daukan alqur'ani da kazanta to ya Allah tabaraka ta'ala zai dauki kitabuhun nadik ya saka a cikin kazanta littafinsa mai magana ya saka a cikin kazanta innamal mushrikuna najasun kadai dai ku sani cewa maguzawa kazanta ne so in mutum ya lura da wannan zai gane cewa wajibi ya zama iyayen annabi da kakanninsa baki ɗaya su zama tsarkaka babu kazani tunda annabi zai biyo ta cikin shi duk inda annabi zai biyo sai Allah ya wanke wurin tsaf sannan annabi ya biyo Allah ba zai bari annabi ya taho ta hanyar da zai iske kazanta ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu kalbi yake cewa katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallama khamsa mi'ati ummin amma fa ma wajadtu fihinna sifahan wala shay'an mimma kana alaihi jahiliya sallallahu alaihi na rubuta iyayen annabi mata daidai har ɗari biyar amma ban ci karo da bamaguciya ba ban ci karo da mazinaciya ba ban ci karo da barauniya ba ban ci karo da mutuniyar banza ba dukkan iyayen annabi da na rubuta ɗari biyar dukkansu bayan allah ne tsarkaka masu sujada ga allah sallallahu alaihi عليه وسلم تنقل أحمد نورا عظيما تلألأ في جباه الساجدين تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين
تنقل أحمد نورا عظيما تلألأ في جبال ساجدين تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس Allah ya ƙara mar yadda lokacin da ya zo tawilin ayar da Allah yake faɗi wa taqallubaka bis sajidina duk jujjuyawa da kake a cikin masu sujada kake juyawa sai sai na abdullahi ya ce ai taqallubaka min aslabin dahiratin min abin ba'ada abin hatta akhrajaka nabiyya ko hatta ja'alaka nabiyya wato Allah tabaraka wa ta'ala yana jujjuya ka daga tsatsan mazaje tsarkaka uba bayan uba har sai da ya sanya ka ka zama annabin Allah kuma mahaifin sayyidina abdullahi shine sayyidina abbas ya yi wata waka wannan waka tana karfafar maganar sayyidina abdullahi dan abbas da yake cewa tunkalu min salibin ila rahimin iza ma ba alamun bada dabaku hatta tawa baitukan muhaiminu min kindifa aliya'a ta ta hannu daku tunkalu min salibin ila rahimin ana cirarka min salibin daga tsatsan mazaje tsarkaka ila rahimin ana saka ka a cikin mahaifar mata tsarkaka iza ma ba alamun idan wannan alam din ya wuce ba da ɗabaku sai wani alam din sai ya zo attatawa bai tukar muhaiminu har sai da ubangijin bayi mai shaida aikin su ya taro ka har ya taro ɗakin da za a haife ka attatawa bai tukar muhaiminu har ubangiji mai shaida aikin bayi ya taro ɗakin da za a haife ka min kindifa daga matar iliyasu kakanka mai suna kindifa aliya a madaukakiya ta hata hannu ɗagu wadda wato duk wani faɗa a jiya na ƙarƙashinta نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنقل من صليب إلى رحم إذا مضى علم بدا طبقوا حتى توى بيتك المهيمن من فاندفاع الياء تهتاح النطق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بدا طبقوا حتى اهتوى بيتك المهيمن من فاندفاع الياء تهتاح النطق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
sayyidina muhammad rasulullah wani bawan allah daga cikin malamai shi kuma da ya zo tawilin wannan ayina sai ya ce min nabiyin ila nabiyin wa min waliyin ila waliyin hatta akhrajaka mutahharan munazzafan musaffan muhazzaban فلم يكن في آبائه وأمهاته ولا أجداده ولا جداته شرك قط صلى الله عليه وآله وسلم بل هم كرام موحدون صلى الله عليه وسلم duk jujjuyawa da kake ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da waɗansu sun faɗi wasu maganganu ba mu san su ba mu dai mun san ka kai ta jujjuyawa a cikin masu sujada cikin tsarki cikin tsarki cikin tsarki قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفه من أجل قربان صلى الله عليه صلى وآله الله وسلم عليه وسلم duk jujjuya da kake yi kana yi ne a cikin tsatsan annabi zuwa annabi daga wali zuwa wali har Allah ya fidda kai abin wankewa abin tsaftacewa abin tsarkakewa abin gyarawa a cikin iyayen annabi maza da iyayensa mata da kakanninsa maza da kakanninsa mata babu wanda ƙazantar maguzanci ta shafe shi ko rigarsa ba ta shafa ba balle jikinsa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su balhum kiramun muwahhidun dukkan su manyan bayin Allah ne masu kadaita Allah mawaki yana faɗi ai wai lam tazal fi dama'iril kawn tuktaru lakal ummahatu wal aba'u lam tazal fi dama'iril kawn tuktaru lakal ummahatu wal aba'u wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan shi ba kamar mu bane annabi ba kamar mu bane ya faɗa ma da kansa yana cewa inni lastu ka hayatikum inni lastu ka mislikum ni ba kamar ku nake ba yanayin halitta ta ma ba irin halitta ku da kuke da wasu wurare masu wari ni daban da ku da a jikina babu wani wuri wani ma'ajiyar wari babu ni dukkan jikina ma'ajiyar kamshi ne ma'ajiyar tsafta ne saboda ni ne mahallu nazarullahi min khalqi Allah ba zai kalli kasanta a jikina ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baki ɗayansa tsarki ne saboda haka shi ba mutum bane kamar mu sannan iyayen annabi ba irin iyayen mu bane iyayen annabi sallallahu alaihi sallama ba irin iyayen mu bane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama matansa ma ba irin matan mu bane Allah yana faɗi ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa'i in ittaqaitunna sannan ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ƴaƴan mu bane inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-baiti wa yudhhirakum tadhira kaga ƴaƴansa ba irin ƴaƴan mu bane kai ba ma wannan ba zamanin annabi ma ba irin zamanin mu ba ya faɗa ba zamanu rasulillahi khairu zamani waɗaibatu khairul khalqi khairu makani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafificin kowane zamani sannan madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafificiyar kowane wuri zaka ji annabi yana faɗi khairu yana cewa khairul quruni qarni khairul quruni qarni shine shi wace to zamanin rasulullahi khairu zamani na'am
زمان رسول الله خير زماني وطيبته خير الخلق خير مكاني زمان رسول الله خير زماني وطيبته خير الخلق خير مكاني فمن لي بكأس من عريس ورومة فشوقي إلى تلك البقاء دهاني فشوقي إلى واد العقيق وسلعه حماني منامي فالمنام جفاني فشوقي إلى واد نقى وبقيه ولسخرة الملسى إليه دعاني فهل تسمه الأيام يوما بعودة إليها فهاتي بغيتي وأماني لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
Maulan shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana ƙara gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine wa akramihim nas mafi girman rayukan halitta wasiran mafi girman surkuntansu wani nisbatan mafi girman danganan su na'am wa ilman sannan manzo Allah shine mafi girman ilimin halitta duka shehu ya ciro wannan wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman a inda annabi ke cewa wa a'lamukum billahi ana wa a'lamukum billahi ana mafi sanin Allah ku ni ne wanda ya fi ku sanin Allah ni ne sallallahu alaihi wasallam Allah ce kwarai ar-rahman fas'al bihi khabira manzo Allah shine mafi sanin halittar Allah baki daya sallallahu alaihi zatin Allah kuma ya fi kowa sanin hukuncin Allah ya zo a hadisi annabi ya ce wa a'lamukum billahi ana wanda ya fi ku sanin Allah ni kenan na'am
wa adaban sannan manzo Allah ya fi dukkan halittar Allah ladabi A- wato ladabi ma'anar ladabi al-i'tidalu bainal qabd wal basdi bawa ya iya daidaita tsakanin kunci da yalwa yadda kake da Allah in kana cikin kunci in kana cikin kunci to in yalwa ta zo karka canza idan kana cikin kana tare da Allah cikin yalwa in kunci ya zo karka canza wannan shi ake kira ladabi na'am sabanin yadda ammawa mutane suke zato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da babu shi da Allah daidai sallallahu ne alaihi bai taba canzawa Allah ba kamar yadda muke din nan an samu a kwana uku biyar bakwai ba a je masallaci ba in kuma an shiga talauci a riga da dan zuwa a malam sal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halittar Allah ladabi domin ya samu al-itidalu bainal qabdi wal basdi wa bainal gina wal faqri wa bainas sihhati wal maradi wa bainaz zulli wal izzi wa bainal khawfi war raja'i hatta la yata'adda al-awwal ila al-yas sallallahu alaihi shi ya kira al-itidalu da wada da akwai da babu su zama daidai da kaskanci da buwaya daidai da khaufi da raja'i daidai saboda kada ɗaya ya ƙetare ya zuwa na farko kare ƙetare ya zuwa yanke kaunar ubangiji in tsoron Allah ya yawa sai mutum ya yanke kaunar daga rahama in tsoro ya yawa na'am sai bawa ya yanke kauna daga rahama idan kuma kwaɗayin rahama ya yawa sai bawa ya tafi ya zuwa amincewa makarin Allah na'am to annabi ya daidaita su shine ladabi sallallahu alaihi wasallam in ka daidaita tsakanin khaufi da raja'i da tsoron Allah ka da kwaɗayin rahama sai su zama daidai kan ɗaya ya fi ɗaya to kaga ka zama ah, mustaqimi ke ya annabi ba zai zama haka ba sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ne ya ladabtar da shi ya koya mai karatu sallallahu alaihi Allah shi ne ya ladabtar da shi har yana faɗi ma addabani rabbi fa ahsana ta'dibi summa amarani bi makarimil akhlaqi kuzul afwa wa amur bil urfi wa arj anil jahilina ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu amin fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muraji ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu akis ubayda lahu rizqahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wajali ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu في المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الانسابي احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد اله اصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين